الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin hadisi na talatin da bakwai. wanda a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na 38. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والثلاثون مالا الله تبارك وتعالى يجكن صد رحمة يتي حديثي نتلاتن دتقوس أتكوان للتافي من البركة an abi hurairata radiyallahu anhu qal wato wannan hadisi an amso shi daga amirul mu'minin fil hadith abdurrahman ibn sakhar wanda yafi shahara da alkunyarsa abu huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda da shi abu huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace inna allaha ta'ala qala hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Man adali waliyan faƙad azantuhu bil harb. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Dukkan mutumin da ya riƙi masoyina a matsayin abokin adawashi, a matsayin abokin faɗan shi, Allah ta'ala ce, To, faƙad azantuhu bil harbi, hakika na sanar da shi cewa akwai yaƙi tsakankanin ni da shi. dukkan wanda ya rike masoyin Allah a matsayin shi ne abokin faɗan shi to ya sani ba da masoyin Allah zai yi faɗa ba Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abokin bugawarsa duk wanda kasancewa waliyi ne mun gane da kyau waliyi wato gimshiƙai na walitaka guda biyu ne mun gane da kyau ala inna auliya allahi la khawfun alaihim sai ce bi allazina amanu wa kanu yattaquna duk wanda kasancewa wannan bawa ne wanda yake kiyayewa dokoki na Allah kuma mumini ne to inda ka doke shi a matsayin abokin fada naka to ka sani shi wa kafallahu almu'minina alqitala Allah ta'ala ya hutar da shi wannan rigima ba da shi zaka yi ba shi ba zai tanka maka ba ko kada amma za ka dinga tafiya ka dinga ganin kana tuntube kai kadai ba wanda ya biyo ka da gudu za ka dinga gani kana shesheka za ka je kasuwa da ka saba in ka je ka dawo lafiya amma ka je ka a ce wannan sun zo su yan patent sun zo su sun liƙa maka jika ɗari biyar kuma sun liƙe maka sun rufe maka shago da ya su zo su ma kawai Allah ta'ala ya ƙi kasu shagonka ko su zo ma shagon naka su maka jika hamsin jika talatin amma yanzu maka ɗari biyar kuma ka zo ka kusan sati guda ba ciniki ka taɓa Allah kenan sai ya zama to cikin tafiyar ka taufiƙi wanda Allah yake maka da in ka zo ka da dare dinga jiya kana yin ƙiyamun laila raka'a biyu ka yi shafa'i da wuturi raka'a biyar kake yi amma sai ya zama to Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe maka gwiwa ya sanya maka gwiwarka aikin da kake na alkhairi din in ka zo gida ka kasa yi ka saba in ka zo masallaci in ka yi sallar asuba ka ɗanyi azkaru ka karanta alƙur'ani sai ya gani yanzu in ka zo ka kawo kana gama sallar asuba barci ya kwashe ka can sai wani ya daddaba kama in zai huta ce kai ka kasa gane abin nan to Allah tabaraka wa ta'ala ka taba masoyin shi duk wanda ya ce zai yi fada da masoyin Allah to wallahi ya sani da Allah ne zai saboda wani hadisi yana cikin Bukhari mun gane da kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in wato bawa na bai nemi kusanci zuwa gare ni ba ta hanyar aikata wani abu daga cikin ayyuka na alkhairi ahabba ilayya wanda shine mafi soyuwa zuwa gare ni min maftarabtuhu alaihi sama da ya aikata abin da na fardanta shi akan shi abinda na fardanta aikata shi a kansa ba wani abu da bawa zai aikata saboda ya nemi kusanci a wajena wanda shi ne mafi soyuwa zuwa gare ni sama da ya aikata abin da na wajibta shi a kan shi mutumin da bai kiyayewa sallah ta lokaci biyar a cikin jama'a amma kuma ya ce maka kullum sai ya kiyamulle da raka ashirin sai ka kwana goma baka gan shi a masallaci ba juma'a ma sai ya zo ya sho mata amma kuma shi akwai kokarin tsayuwar dare in ka mishi magana ka ce wani ya ce maka wani kai da kake kwana kana barci ni ka gaya mini ibada ƙiyamun laili ba wajibi ba ce sallah ta farilla wannan wajibi ce yin ta a cikin jami'i cikin malamai musamman malaman hadisi sun tafi akan cewa wajibi ce malaman malikiya suna ganin cewa sunna ce mai ƙarfi to amma baka damu da ita a cikin jama'a amma ka damu da ƙiyamun laili ba ruwanka da ya za a yi ka gyara karatun alkur'aninka amma ka san a ce so kake a ce ka haddace littafi kaza so ake a ce ka haddace littafi kaza musamman in mutum yana so ya zama to ya iya luga so yake a ce ya haddace mu'allaqat so ake a ce ya haddace muqamatul hariri so yake a ce shi gwani ne a bangaren dan duredu so ake a ce shi gwani ne a daliya so yake a ce shi gwani ne a wa'izi so yake a ce shi wa so yake a ce shi gwani ne a cikin ashiryatu shu'ara'u din ga sunan littattafan nan amma za ga in ka tike shi wala ba zai iya karanta maka aya goma ba daidai amma zai iya karanta maka mu'allaka ta imru da kais wajen baiti ɗari ba kaɗan zai iya karanta maka ita kotun tamba bai ba zai iya karanta maka daliya ta ɗan nasiru kotun tamba bai ba zai iya karanta maka ashiryatu zai iya karanta maka shu'ara amma kuma ɓangaren shari'a shi ra'ifi ne da'ifu ma kuma jiddan a wannan bai dace ba abin da yake wajibi a kanka akwai al'aulawiyat abin da ya fi mahimmanci al'ahammu ƙablal muhimmi ka fara da abin da shi ne mafi mahimmanci kafin mai mahimmanci lalle iya luga abu ne mai mahimmanci to amma luga Allah ta baraka wata ala da ya turo da ma'aiki alaihi salatu wasu ya turo shi ne saboda ya karantar da mu luga ko da ya karantar da mu shari'a to kaɗan fahimci shari'a kuma sai ka fahimci lugada amma ka zo ka ce kai yanzu ba ƙur'ani ba kake gani wahalar shi saboda shi ƙur'ani ai ruwan dare ne ko a ina za ka iya koyo ka iya ko baka iya ba yanzu shine ba a ina ba za ka iya koyo ka iya yanzu ko baka iya ba ka ce a yanzu ina ƙoƙari ne a ce na haddace baitu dubu biyar ka ga yanzu mu'allaqat dukansu na haddace su mukamatul hariri duk abiyatin da hariri ya kawo gabaki ɗaya na haddace su da nashin da wanda ma ba ba nashin ba guda biyar da ya kawo kuna wani ina ga ga cikin wanda ya kawo guda ɗaya biyu can guda baiti hudu ne akwai ja ashita'u wa indi min hawaijihi sab'un idal qadaru an hajatina habasa kinnun wa kisun wa kanunun wa kasun ila ba'dal kababi wa kunsun na'isun wakisa ina ga cikin mukama ta 25 alkharajiya ko na makamancinta sai to shi duka ya haddace su amma shi kuma bai damu ba da ya yi arba'unan nauya wannan ba tashi bace ka iya karatun mudatul akami ba nashi bane ka iya karatun alqur'ani yace a to daga amma da zuwa na sai muna dan tattabawa shi ma tattabawa ce aiki amma ya bada hankalin shi ga baki ɗaya bangaren luga din nan mukama ya zama ita ce kamar qur'anin shi duk lokacin da ya gan shi da katon littafi to mukama ce ba haka ya kamata ba in dai kana so Allah ta'ala ya so ka abin da ya fardanta a kanka shi ya kamata ka fara sabkewa ka fara biyan bashin da yake kanka sannan kuma sai ka nemi na filfili da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yazalu abdi yatadarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana ta neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata na filfili wato ibadar da bin wajibta ta ba a kan shi amma yana aikata ta ne saboda neman kusanci na hatta uhibbahu har sai na so shi wato idan bawa ya aikata farillar da take kan shi salloli dinnan na lokuta guda biyar idan ya gama to kuma kare ce alhamdulillah ya tsaya akan nan ya yi ƙoƙari ya zamanto ya ware kuma waɗansu suka so na ibada wanda zai dinga yi a cikin gida sallah ta dare kenan ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha quburan sannan kuma ma yake alaihi salatu wassalam yace la tattakhidhu quburakum masajid la tattakhidhu buyutakum maqabir fa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara hadithu abdullahi dan umar wancan wanda yana cikin sahihain wannan kuna abu hurairah ne wanda yana cikin sahihu muslim wato ya zamanto akwai wata ibada ta sallah wanda kake yi a cikin gidanka ta nafila kaga wannan ba wajibi bace amma kana yi saboda neman kusanci a wajen Allah bayan ka fitar da zakka ta wajibi a cikin dukiyarka ya zamanto kuma kana yin sadaka wanda take ta nafila ta sawa kai a cikin dukiyarka bayan ka yi azumi na farilla na ramadana ya zamanto kuma akwai waɗansu azumma na nafila wanda kake yi taratan fataratan saboda neman kusanci a wajen Allah bayan ka yi karatun alkur'ani wanda yake na wajibi a kanka ka karanta fatiha ka iya taras sannan kuma ka iya daga kulhuwa zuwa ƙasa to ya zama tuhallo akwai wani kaso wanda kake yi a kullum saboda ka ƙara wa kanka adadin hadda da kuma ƙwarin hadda kada zama to ka ce to ai wajibin da yake kaina shine in koyi karatun fatiha bayan fatiha Allah ce faqra umma ta yassara min alqur'ani ce to ai falaki da nasu ma da na haddace su alhamdulillah ba sai an ƙara ba a'a ka ƙara din wannan shi zai sa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya soka duk abin da yake wajibi ne a kanka bayan kayi shi sai ka kallaci wannan wajibin yawanci kowane wajibi akwai nafila a tattare da shi mun gane da kyau wannan wajibi ne kuma ga irin shi nafila wannan wajibi ne ga irin shi nafila wannan wajibi ne ga irin shi nafila to Allah tabaraka wa ta'ala ce bawa na ba zai gushe ba yana ta neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata nafilfili hatta uhibbu hatta uhibbahu har dai in so shi fa'iza a hababtuhu idan na so shi wannan bawan nawa kuntu sam'a hulladi ya sama'u bihi zan kasance ni ne jin shi wanda yake ji da shi wa basara hulladi yubsiru bihi zai kasance kuma zan kasance ni ne ganin shi wanda yake kallo da shi wa yada hullati yabtishu biha zan kasance ni ne hannun shi wanda yake yin riko da ita wa rijlahu allati yamshi biha zan kasance ni ne kafar shi wanda yake tafiya da ita wannan bangaren sai zamanto waɗansu suna kafa hujja da wannan bangaren akan cewa kowa ma Allah ne mun gane da kyau akwai masu wannan aqidar ko wanda su suna ganin cewa Allah Allah ne kuma kowa ma Allah ne wanda wannan bai dace ba idan ka tambaye su hujja wai gashi Allah ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi in yace maka shi Allah ne kaga ka musa ya ce to kai wa Allah ne to kaga ina dalili yace gashi Allah ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi in dai kana farilla kana nafila to ai kai ma ka zama Allah saboda da jinka da ganinka da kafarka da hannunka duka na Allah ne to yanzu menene bambanci kuma da kai da Allah wannan ba haka bane haka ba malamai suka fassara wannan gaba da kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah tabaaraka wa ta'ala ce zan kasance ni ne jin shi wanda yake ji da shi wato zan kiyaye mai jin shi ba zai ji komai da wannan kunnan nasa ba face dai abin da alkhairi ne a gare shi ba za ka ganshi yana sauraron kiɗe-kiɗe ba ba za ka ganshi yana sauraron abin da zai zama to cuta ne a gare shi ba in ka ganshi yana sauraron labari to lalle labari ne mai muhimmanci yana sauraron labarin adawa labarin samudawa labarin kaza yana jin alkur'ani ga kissa ta tashi tawane tawane tawane yana jin daɗin alkur'ani in ka gan shi da ekutar a kunnen shi kana cirewa in ka sa a kunnen ka za ka ji karatun wani mai shawi ne ko husari ko abdulbasid ko wani cikin malamai dai ko ka je wa'azin babban malamai manyan malamai namu irin hausawa ko shek jafar ko malam albani ko su dakta sani ko su ga sunan dai manyan malamai ko kuma can in ka ɗauka ko irin su bin baz ko irin su uthamin ko irin su fauzan Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya za ga cewa daidin abubuwan da yake saurare ko in ya zo shi fadan nan ya ga cewa fada ce wanda an yi damuwa da yawan yi da mutane da sauransu inda a nan yake futa ya fasa zama a nan sai ya to ya mai da fada shi cikin gidan shi amma in ya zama to fadan nan bai san kowa a ciki ba amma ya zo shi zai huce da ya zauna ya ji wancan ya kawo hadisi wannan ya ce eh wannan hadisin ai yana da kwai inganci saboda ruwa cikin shi wani da wani da wani ne wancan shi kuma ya ce eh wancan hadisin da ya kawo yana da irin matsala akwai wani a cikin shi sai ga irin wannan fada da yake su bai san kowa ba amma saboda ya ji an ka hadisi ya ji an ka aya to saboda ya san ayar ya san hadisin ya zama ta dalilin wanda ya nemi sula ya zama ana ya maido fadar shi nan ya daina zama a wajen mutanen banza mun gane da kyau sannan kuma zan kasance ni ne ganin shi wanda yake gani da shi duk abin da wato lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya zamanto ya kula da ganin bawa ba wani abin da bawa zai gani da idan face dai abin da Allah ta'ala yake so za ga cewa in ka gan shi ya tsaya yana kallon abu ba za a gan shi ba ya tsaya yana kallon wane da wane yana kallon wance da wance a abin da zai tsaya ya kalla ko yana kallon sunna tv ana wata muhadara makon sahabbai ko yana kallon kaza ana wani labari mai daɗi kissa ta annabi adam alaihi salatu wassalamu a cikin suratul baqara wani malami ya ɗauke ta yayi lakaca goma akan ta yana kallo da sauransu kissa ta annabi musa alaihi salatu wassalamu wanda ta zo a cikin alqur'ani wani malami ya ɗauke ta yayi lakaca 40 akai saboda annabi musa ya fi kowa wato labarai cikin alqur'ani cikin annabawa dinnan ya ɗauki ya ga an ci kissa ta wane to saboda shi babban abin da yake so ya ga ana labari wanda ya zo shi cikin alkur'ani ko cikin sunna ko a ce hadisai guda biyar cikin sahih bukhari da muslim wanda suka yi magana akan alwalla sifar alwalla ko a ce hadisai biyar cikin bukhari da muslim wanda suka yi magana akan kaza ta ga cewa ya bada hankalin shi wajen kallon wannan amma a ce mai ana kokuwa ai kyauta ma ake shiga ba wai da kuɗi ba a zai na gani kokuwa wanda zai kaje ka za ka ce ka shiga sai ka bada wata dala hamsin to shi a ce kyauta ma za a shiga kuma in ka shiga sai an biya ka zai ce maka ba shi da lokaci amma shi yaran aka ce ga wani babban malami ya zo shi zai lakta ko wala in me yake ya rufe kuma in kuɗi ake biya an anje za a shiga ya biya saboda ya san bai asara ba kuma za a ga lokacin da zai je da takarda da duk a hannun shi saboda ya san abin da zai fito daga bakin wannan malami ba masumi bane shi malamin amma da ya san alkhairai ne za su yi ta fitowa ya ji waccar ayar ga wani malami ya fassara ta kaza abdullahi dan abbas ya bata ma'ana kaza kaza kaza ka rubuta wancan hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim ga yanda ma'aiki da sanar kaza kaza kaza ka rubuto sai gani ka tashi daga gurin lakca nazarin da inda kai kaɗai ne za ka yi kayanka a sati ma ba za ka iya samu a wa'innan maganganun ba amma cikin awa ɗaya ka samu maganganun da za ka shekara goma kana cin moriyarsu mun gane da kyau to kaga wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi nufin alkhairi ga wannan bawa sannan kuma waye da hullati ya budushu biha Allah tabaraka wa ta'ala ce zan kasance ni ne hannun shi wanda yake damka da ita wato duk abin da kaga ya amsa da hannun shi ko ya taba da hannun shi to abin da ya halitta ne ya taba abin da kaga ya doka to nashi ne ya halitta ya doka ne wani ya doki dukiyar shi ya bashi baya cin dukiya wanda take ta haramu baya sata baya kama karya baya damfara baya abin da ya shafi kwace duk wani abin da yake bai dace ba Allah tabaraka wata'ala zai kare shi in ka gara kudi a hannunsa to kudinsa ne ko ne bashi ajiya kuma ba zai kashe mishi ba duk abin da ya shigo hannun shi kada ka yi tambaya akan ingancin shi wannan hanya ce wanda take mai kyau in ka ga abu nashi hakanan waye da warijila hullati yamshi biha Allah ta'ala ce zan kasance ni ne kafar shi wanda yake tafiya da ita ba za ka gan shi ba ya taka da kafar shi ya je wajen banza in dai ka gan shi ya fito akan motan shi malam ina za ka ce zan tafi akwai wani malami ne ya zo zan je in kai mai ziyara ba za ka taba baje ya ce malam ina za ka ce eh akwai yau ai ana bar sariyar karfe goma za mu je mu yanzu ina so in je a ce karfe tara da rabi ce wato ce ina so karfe goma saura minti goma a ce ina cikin gidan kallo din ba za ka taba ji ya gaya maka haka ba in dai ka ga ya fito ko ina za ka zan tafi gaida wani ziyara ce zan daga ina kake bayan mun yi sallar magriba akwai malam yayi tafsiri yau ai daga ina kace akwai karatun sahih bukhari da ake a wajen wani daga can nake ina ne zaka yanzu zan tafi shagona in bude zuwa karfe 12 zan dawo gida kuma dan yi karatun alqur'ani me kake yi yanzu yanzu ina muraja'a ce ta hadisi kaga za ka gani cewa kawai in ka ganshi da kawashi yana tafiya in ka tambaye shi wato tatsin girgiza ce ba ta huce kodi in ka tambaye shi labarin da zai baka lalle inda ya dace ne da ya tafi akwai wanda za ka cewa shi haka ne rayuwar shi ba za ka taɓa waje ka ce mishi ina za ka kuma ya gaya maka abin da za ka ci habawa ne da girman ka aka tafi guri kaza habawa ne in an girma a san an girma akwai wanda za ka cewa ya ci ka ce mai ina za ka ce in bi sai za in bi sai me ake ce a ce ai ana wasa yau an ce za a yi majigi da sauransu ai Allah za a majigi ake in wani an girma a san an girma to shine warijila hullati yamshi biya wato akwai wanda za ka ga yaro ne amma kuma halayen shi irin na dattijawa ne mun gane da kyau ko eh habibun bahiyun fi shababi mushayyahu kenan wato mayaki alaihi salatu wasalam shi tun yana yaro dama halaye shi irin na dattijawa ne habibun bahiyun fi shababi mushayyahu gashi bai wuce shekara 15 ba 16 amma kuma halaye shi irin na mayya ne irin na yan shekara 50 ne ba ruwan shi da gurin da bai dace da shi ba wala in sa'alani la ubiyannahu Allah tabaraka wa ta'ala ce lalle wallahi idan wannan bawan na ya tambaye ni wani abu a waje na yace yana buƙatar kaza to lalle ne wallahi zan ɗauki wannan abin in bashi ya tambaye ni in rufa mai asiri to lalle ne zan rufa mai asiri da ya roƙe ni in bashi ilimi mai albarka lalle ne zan bashi ilimi mai albarka ya tambaye ni in yi mai kaza in bashi lafiya lalle ne zan bashi lafiya in arzuta shi da kaza zan bashi kaza din nan wala in ista'azani law izannahu lalle ne wallahi idan ya nemi tsari na lalle ne ni zan bashi kariya ya nemi in kare shi daga sharrin masharranta zan bashi kariya daga sharrin su ya nemi in kare shi daga sharrin masu hasada zan kare shi daga sharrin masu hasada ya nemi in kare shi daga sharrin dukkan masu cutarwa kwalurruka da sauransu zan kare shi ko da akwai su a cikin gidan shi shi dai ba za su cutar da shi ba mun gane da kyau wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito shi a wannan hadisi na abu huraira yana ɗaya daga cikin hadisai kusan tamanin wanda malamai suka yi magana akan rashin ingancinsu a ba su cika ba sharuɗa na bukhari ba rashin ingancinsu ba ba su cika sharuɗa na bukhari ba saboda hadisi ne ingantacci amma daga cikin malamai akwai wanda akwai imamu dara kuduni cikin littafin al'ilzamat wa tatabbu'at ya yi magana akan cewa wato yana ga wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ba su cika sharuɗa na bukhari ba amma dai hadisi ne ingantacci na'am na'am eh rawahul bukhari ba ai hadisin da bukhari ya rawaito shi cikin bukhari akwai hadisai kusan guda tamanin wanda malamai bayan imamul bukhari sun ci dindin ne al'imamul bukhari a kansu to amma dai kamar yadda malamai suka ce duk hadisin da aka ja bukhari ya ja abokin hamayyar shi ya ja za ka samu bukhari ya fi shi gaskiya wannan shine abin da malamai suka fada wantaqadu alaihi ma yasira fakam tara nahwahu ma nasira haka al-imam suyuti ya fada an samu waɗansu daga cikin malamai sun yi ta cewa imam bukhari ya ce zai kawo littafi zai kawo hadisai wanda suka cika sharuɗa kaza to ga wannan hadisin bai cika sharuɗan shi ba to cikin hadisai kusan in muka ɗauka halin mukarrarat wajen dubu tara an samu hadisai tamanin wanda su ne malamai suke da ja a kai kuma malamai suka ce in ka ga imam bukhari ya ja su sun ja to imam bukhari ya fi su gaskiya to amma cikin sahihu muslim akwai hadisai wajen ɗari da sittin wanda su kuma malamai suka ce hadithin da kaga musulun ya ja malamai sun ja yawanci sun fi shi gaskiya mun gane da kyau ko saboda shi musulun bangaren abin da ya shafi abin da ya kula da shi a littafinsa ya sha bambam da abin da bukhari ya shar'anta a cikin littafinsa shi imam bukhari la yaktafi bil mu'asara wanda imam muslim shi yaktafi biha yanzu idan aka cewa ne misali akwai malam mai haddasa na ko babu shi na nigeria bamba biyu ke ya rasu ko? akwai wanda ya taba zuwa gurin shi nan to yanzu da rasuwar shi yanzu shekara nawa shekara uku shekara uku ko to yanzu a cikinmu kowa nan nan da shekara uku yana da hankalin da zai iya zuwa gurin shi ya karatu to al'imamu musulun shi yana da sharaɗin da yake da shi ne inda ya zamanto ya tabbata kun yi zamani da malami in ka ce ka ji magana daga wajen shi bai sharaɗanta ba sai cewa ga shi lalle lokaci kaza kun haɗu da shi amma shi imamul bukhari ya ce la ka tafi bil ma'asara dan kayi zamani da malam wani ba shi yake nuna akan kayan karatu a gurin shi ba dole sai ya zamanto ya tabbata a tarihin ka cewa gashi wata kaza zuwa kaza a tafiyar ka da kai na bulaguran ka ka tafi gari kaza a lokacin malankin yana can ko kuma shi ya zo garin ku lokaci kaza da kaza a lokacin kai ma kana garin ka je kai karatu a wajen shi amma saboda rayuwar da ta malama hadisi ba rayuwa bace wanda take ta zama a guri da yau kana maradi rana ta aka tambaya za a ce kana dosu can in aka buga wani lokacin bayan sati biyu za a ce ai yanzu wani yana difa in aka kwan biyu ma nan da wata biyu wata uku aka buga za a ce a cikin cadi yake yanzu ba zama ake a guri ɗaya ba to don haka malamin da yake dan maraɗi ne dan ka zo maraɗi ba shi yake nuna akan kayi karatu a wajen shi ba la'alla lokacin da kai ka zo maraɗin shi kuma baya maraɗin mun gane da kyau saboda ba a guri ɗaya suke a zaune ba lokacin nan kai ka tashi ka tafi wancan garin wancan ya tafi wancan wancan to a can da irin aka yi artabuwa aka haɗe wannan ɗan bagadada wancan ɗan kufa sun zo sun haɗe a madina to kowa sai ya fa'idantu da kowa mun gane da kyau cikin malaman hadisi ba wanda bai yi bulaguro ba in ka ɗauka imam bukhari rayuwarsa kakab ga baki ɗaya kusan cikin bulaguro ya kare ta cikin malaman hadisi kawai malami ɗaya ne wanda da ya yi bulaguron nan ba kuma Allah ta'ala ya haɗa mashi abubuwa irin imam malik shi kaɗai ne amma in dai ka cire shi duk malamin da za a samu maka na hadisi ko ba wanda bai sha wahala ta bulaguro ba mun gane to dole sai ya zama to an samu wannan shi Imam Bukhari ya shar'anta haka na kuma shi ko da wasa ba za ka mai wannan ba Imam Bukhari an ba shi labarin akwai wani babban malami wanda mutum ne fika ne shi kenan sai ya tafi wajen shi karatu to kuma sai aka yi katari lokacin da ya je wajen shi karatu shi ma na ɗin dokin shi ya cire yana so ya kama shi shi ne sai shi malam ɗin ya ɗako robar da yake zuba wannan dokin nashi yake zuba mishi dawa sai ya ɗako yake nuna mishi sai dokin ya tariyo shi da ya zo sai ya kama shi ya ɗaure shi ce nake ganin ka da roba ya ce aiwa dubara nake mishi saboda ya san kayan abincin shi ne ya yi zamana akwai abinci ya ce to lalle ni ma za ka iya yaudara ta kenan bai amshi hadisi a wajen shi bai shiri ce ya haƙura da duk abin da yake wajen shi na alheri rike kayan shi ya ce mutumin da zai yi wa dabba karya. ya ce kai mutum karka yi tsammanin cewa ba zai maka karya ba ya yi wa dabba karya ya yi wa dare ta ya kama ta kuma kai ka ce ba zai wa dare ka ba to to shi yasa din wala din mutanen da suka san kimar hadisi ko sun san wani littafi ne Bukhari. In kana karanta tarihin Bukhari lokacin da za mu karanta sayar Bukhari can gida, tarjamar Bukhari sai da muka yi kasatu bakwai cikin shi, bakwai ko takwas haka muka yi, awa takwas muka yi muna magana a kan shi. Kuma a takaice ne muka yi ta. Alhadisu tasi'u wa thalathun, hadisi na talatin da tara a cikin wannan littafi, an ibn Abbas radiyallahu anhuma an amso wannan hadisi daga abdullahi dan abbas yardal allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas ya ce hakika jakadan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allah ta jawaza li an ummati alkhata'a wan nisyan wa mustukrihu alaihi hakika allah tabaraka wa ta'ala ta jawaza an ummati ya ƙetare ya ɗaga ƙafa game da al'umma ta li ta dalili na ya yafe musu alhaɗa kuskuren da suka aikata duk abin da bawa zai aikata shi akan kuskure Allah tabaraka wata'ala ya kau da kai ba zai kama bawa da wannan abin da ya aikata ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ta'ala ce qad fa'altu ma'aiki alayhi salatu wassalam yace to Allah tabaraka wata'ala ya yafe wa wannan al'umma tawa a dalili na dukkan kuskuren da za ta aikata Allah ba zai kama ta da shi ba wal khada'u wan nisyanu wal ikrahu asqadahu ma'budunar rahmanu gane kyau wan nisyana sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya yafe wa al'umma ta ta dalili na dukkan abin da ta mance na alkhairi wanda ya kamata ta aikata ba ta aikata shi ba sai daga baya ta tuna to za ta aikata shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man nama an salatin aw nasiyaha fa kafaratuha an yusalliha idza dhakaraha la kafarata laha illa zalik wa mastukrihu alaihi da kuma abin da aka tilasta al'umma ta akan aikata shi abu ne wanda yake na asha sai aka yi wa mutum tsaye sai ya aikata wannan aiki din to Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke wannan laifin ga wannan bawan nashi irin misali da azumi tsautsayi ya sa wani ya ya tafi wata unguwa bai san ba wannan unguwar unguwar basawa ce ba abinta da azumi shikenan ga wani da bindiga a hannun shi wani da adda da aka tsira shi kashi waye ka yace ni ne wane musulmi ne kai kowa sai ce musulmi ne cikakke ma ku alhamdulillah ce da azumin ne ko bai ka biyo ne ce eh kwarai kana azumi ce eh ina yi kace kai zo da kihuran nan ka sha yace azumi nake wala aka ce kana so a sauke maka kai sabti a kai kake so ko kuma harbe kake so a yi ko kuma hurar za ka sha ya ce a to kuma da a sha hurar ta fi sauƙi sai a sha hurar mun gane da kyau kaga wannan an tilasta bawa ne a kan shi yana daga cikin abin da bai zartuwa shine inda mutum ya saki matar shi akan tilas tilas kin da ta kai tilas mun gane wannan sakin bai saku ba la talaka fi ighlaqin wanda hadisi yana cikin Abu Dawud mun gane da kyau to akwai irin abin da idan aka ce da sabawa ya aikata shi ga kuma hadisin Ammar ibn Yasir wanda yana cikin Musnad to Ammar ibn Yasir mushrikai suka kama shi suka azabtar da shi suka yi ta bashi wahala akan cewa dole sai ya kafirci sai ya furta kalma marar daɗi ga musulunci da kuma ma'aiki sai da ya furta suka saka shi suna saka shi ya tafi wajen ma'aiki yana kuka maza Allah ce ya akai ya ba shi labari ya ce fa'in adu fa'ud ya ce kai fa'ujar da kalbaka ya ce mutuma'innin bil iman ya ce fa'in adu fa'ud ce ya ka samu zuciyarka lokacin da suke baka wahala akan sai ka faɗi kalma marar daɗi ga musulunci gare ne ya ce wallahi ya rasu lokacin da zuciyata cike take da imani da sanka da san Allah da dukkan kunne na musulunci. Lala ce gobe ma in sun maka irin haka ka ba su amsar da suke so. In dai abin da aka tilas da bawa ne a kan shi, Allah ta'ala baya da makar mutum ta dalilin wannan. To amma fa idan mutum ya aikata ba akan kuskure ko akan mantuwa ko akan tilas sai zamanto yana da alaka da haƙƙin ɗan adam. Laifin da yake tsakankaninka da Allah ne Allah ya sauki. ba laifin da yake tsakankaninka da ɗan adam ba yanzu misali wani zo maka tsaye ko ya sabke maka kai ko ka ture ka tangal wani shi ne sai ka ture ka tangal to yanzu bayan ya shiru ba za ka ce ba to ai wallahi ba ruwa na ne ana gani ai tsaye aka mun aka ce sai na ture ta to idan na ture kuma yanzu ka zo ka wani me yasa a gaban shi baka ce ba sai na rama maka yanzu shi da aka ture mai katangar shi yana da haƙƙi na sai ka rama mishi yanzu laifin da ba ka da a wajen Allah shi ne na zalimcin nan da kai inda gangama ne ka zo ka yi wa mutum wannan kaga din addu'a da za ta yi maka zai ta shafe ka to amma yanzu da ke ba laifinka ba ne ana gani tilasa maka ne aka yi to da ka rubje ta yanzu bayan ya shirya ka ce nawa ne kuɗinka ce wannan na kashe jika talatin a kanta ka ɗauko jika talatin ka bayan ka ce da Allah ka yi haƙuri kuma ce alhamdulillah yanzu ne ma ba na huta ba shi kenan ka shirya haka nan in mutum ya zamanto akan kuskure ya yi wata ɓanna ya yi wata ɓanda misali kisa na kuskure yana kan moto yana tafiya a hankali ba wai garaje ba ne yake shi kenan sai ya kaɗe wani yana kaɗe shi kawai lokaci ya yi rasu kaga ba za a ce ba zai biya diya ba zai biya diya ta kisan kuskure ba zai ce ba to wallahi akan kuskure ne kuma Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana kuma ya yafe kuma yanzu ku ko za ku zo ku ce wannan ina da ja ko kotun ina ne za mu iya tafiya wannan haƙƙi ne na ɗan adam sai an biya su mun gane da kyau haka lokacin da mutum ya manta inda haƙƙin ɗan adam ne ka manta wani ya biyo ka bashin jika ashirin wani ya ce shi bai yadda ba a ce mutum yana manta bashin da yake kan shi ya yarda kai da kake bi kana bin wani bashi ka manta amma dai shi wanda yake bi a ce ya manta ce shi bai yadda da wannan ba ka ce bai yadda da wannan ba a ce an biyo ka bashi kuma ka ce ka manci ce wani za ka je yana fakiya da cewa ya manta ana bin shi bashi kaza shi kuma ba manta bai kawai wata kala ce maka to za ka ce wa don kamanta yanzu kuma ba za ka biya ba shi ne namanta ma da kana biya na jika goma to tun da dai Allah ya ɗauke laifi babu komi kawai ka haƙura za ka biya shi bashin shi ne inda ka tana wani hadisi ibn maja da bai haƙi da wani sa suka rawaito shi za mu ƙara ɗayan ko kan bari sai karatu na gaba sai muka yi a ƙara ɗaya ko? to sai ya zama to an biyo mu bashin hadisai biyu kenan alhadithul arba'un hadisi na arba'in daidai a cikin wannan littafi an ibn umara radiyallahu anhuma a amso shi daga abdullahi dan umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abdullahi dan umar ya ce a haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi mankibi wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya dafa kafadar abdullahi dan umar faƙala ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce wa abdullahi dan umar kun fi duniya ka annaka gharib ya ce malam abdullahi ka kasance a wannan gida na duniya tamkar bako ne kai kamar bako ne yanzu misali mutumin da ya yi balaguro ya tafi niyame dan nan ne sai ya tafi niyame yanzu da ya je niyame zai ce yanzu ya je shi ne ya sati biyu ce da Allah ‘yan uwayen an sami hili mai kyau ina so a sama mini dan siya zan yi gini ne saboda zan yi sati biyu ana kaga ina ga in dai ba wai yana so bane ya kaura dukan shi in dai bako ne ba zance ya ce ya samu gurin zama in ya je shi watakila ma a otal zai sauka saboda ya san zaman nashi ba wani mai ɗaukar lokaci ba ne a yaman ma'adudat ne to ma yake ce ka kasance a duniya tamkar bako ne kai kaga bako yanda in ya zo shi ba zai samu nutsuwa ba sai ya koma gida iya adadin kwanakin da ya ɗauka suna cika zai koma gida to haka nan shi ma mutumin da ya zo duniya in ya ɗauki duniya kamar haka ne duk abubuwan duniya ba zai ba shi damuwa ba ba zai tada mishi hankali ba ba ka da gida na kanka to ai dama kai bako ne dan baka da gida na kanka ka shiga gida aro alhamdulillah Allah cika ka da imani ka tafi aljanna Allah cika mu da imani mu shiga aljanna mun gane da kyau au abiru sabilin ko kuma ka zamanto tamkar mai ketarewa hanya idan aka ce abiru sabil shine dan bulaguro shi ma bambancin garib da abiru sabil abiru sabilin shine mutumin da zai tafi ne mai sai ya tsaya a kwanni an tsaya mota ta yi iskala kwanu za ka ce da ala ku yi haƙuri zan je ni in shiga cikin gari in na samu macen da ta dace da ni za a mun aure da ita da sauransu habiru sabil to yana ga kana fita ai mota za a ce to in sun maka adalci ne za su ce in ta marice ta zo ta huce da kai ko kuma su ce wane ba kai ne abai mana za ka yi ce eh to amma so nake yana dan yi waɗansu uzurruka na a cikin garin nan ba inda za kuma ka ce kai sati ɗaya a nan in ka kayi sati ɗaya to kai garibi ne a nan ba wai abiru sabil ba ne abiru sabil shine wanda ya haje shi zai huce ta wani gari ya tsaya ko sallah ko ban ɗaki ko wani uzuri a huce a yi tafiya wannan shine abiru sabil kaga abiru sabil shi gwanda ma garib ɗin da shi abiru sabil yanzu kawai kun tsaya a kwanne ka ce da Allah ku tsaya hakuri ina ne inda ake sai da motuna in je ne in siyo moto yana ga wani in ya kalace ka ni ba ba da kai bane zamu tayi ne muka ce eh kware moto ne nake so in siya a kwanni to moto kai me da shi yanzu ana eh so nake in dan yawata a cikin gari da in ga garuruwan da sauransu ce duka mota tana tsuman ka ce eh tsume na za yi to yana ga in kai ne baban shofiyar ki la'alla ko a yi rikici da shofiyar kin da shi da sauran fasinjoji ko kuma shi ya baka hakuri ce to baba ku yi hakuri sai dai in ba ku kuɗi ku ciri wata tike ku tai da ita amma da yanzu wannan in aka ce a aka ce kai kana so tsine maka albarka to haka ma yake ga Abdullahi dan Umar ka kasance a duniya kamar bako ne ko kuma wanda yake zai huce wani zai huce bulaguro yayi iskal a wani gari shine Abir Sabil wanda yake dan tafiya dan bulaguro kenan Mujahid ibn Jabar yace wa kana ibn Umar abdullahi dan umar ya kasance allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa yana cewa idza amsayta fala tantaziri sabaha idan dai ka mareta in dai har allah tabaraka wa ta'ala ya sa kana ɗaya daga cikin rayayyu lokacin da marece yayi to fala tantaziri sabaha kada ka jira washe gari idan ka yi niyyar aiki na alkhairi kace sai gobe za ka kana niyyar aiki na alkhairi ko to ka aikata shi lokacin da abin da lokacin da kake da dama la'alla in kace sai gobe da safe wannan shine iya ƙarshen wunin ka na duniya cikin dare kuma Allah zai amshi ranka to ka ce sai gobe za ka kai asar al'aiki na alheri in dai kana da dama da murece kai wata niyya za ka yi wani aiki na alheri kai na kwan bibin gamu da wani ba ina so in kai mai ziyara to bari dai Allah kai mu gobe da safe in tafi a yanzu in dai ba wani uzuri bane kake da mai ƙarfi tafi je ka yi ziyarar nan la'alla ka sa a ranka za ka tafi kuma gobe ta fasa musamman dama ɓangaren karatu shaidan yana daga cikin abin da rundunar shi wanda take taimakawa bawa wajen rashin yin karatu shine a taswif taswifi shikenan yanzu yau ka ji karatu ka ce eh lalle dole sai mun sake damara karatun nan sai mun bashi karhi amma dai sai satin sama so da ke yanzu akwai shagulgulan da nake so in gama satin sama sai in baiwa karatun karfi ka ce satin sama ko to yana ga saman nan kullum hawa za a raka shi sai rana ta wakin ta yi kawai gabaki ɗaya shi dan baya manta ka da cewa da cewa yau ka ce za ka fara karatu sai bayan rana ta wuce ka ce inna lillahi to tunda dai asabar ta wuce bari mu kokanci laraba laraba da ke malamai sun ce a raka fara abu dan laraba yanzu sai na laraba ta zo ta gabaki ɗaya ba ce kuma akwai auren wani abokin ku ana yi ka je ka gabaki ɗaya ka wuna har dare ka zo ka kagaji kuma ba wani abin da za ka ka ce to Allah nuna mu asabar zan kira malakin in gaya mishi a wayaran asabar zan fara tafiya yanzu rana asabar ɗin ko kana tashi shi kenan wani abokin ka ka maka ziyara ka dora mai shayi har karfe sha biyu na rana yanzu karatun safe ya ƙare marece ya yi shi kenan su kayi wanka ka fito wani ya kira ka ya abokina kana ina ka shigo na kin gafure mewa ka ce gani nan zuwa yanzu sai ka je ka dare ya ƙare kuma ka zo ka kwanta ka ce inna lillahi ashe ne wace ma ni same di dama ba kuma san ba asabar ka ce wace same di ashe to bari mu gani da yadda za mu satin nan ya kamata da yadda take cikin yaƙi shaidan kinna kawai laraba zan tafi yanzu larabar da kace za ka tafi karatu inda ce lokacin da niyyar ta zama ka tafi makaranta kan yanzu aya nawa ka haddace kai kai ayoyi da yawa to amma saboda shi shedan a hakan din zai tafi da kai sai ran laraba ko sai ya ce maka ai laraba da abin da aka fara shi laraba ya shi alheri ya fi cika ya fi kaza ya fi kaza ka ce to Allah nuna mu laraba sai ranar laraba ta yi ka kira malam malam kuna gida zan iya ce wallahi ganin nan yanzu na zo caduwa shi ma mana uzuri gare shi ko ai ba za ka ce ba kuma ya dawo daga can ba za ku kai mare ce ce a sai wajen juma'a ma za mu dawo to Allah nuna mana Allah ka ku lafiya mana ina so zan je za mu yi hira ne daga wannan jiran da kan miji sai da dama shi ya bari sai da ya tafi caɗuwa domin ya tuna maka ka kira ya shi ka je sai bayan ya dawo daga caɗuwa shi yana tsammanin za ka zo ka sati ɗaya sati biyu wata rana kuma haɗu da shi a masallacin juma'a wallahi malam mai hira ko muna caduwa an zo lafiya yau shi aka zo ce a'a kuma kai na ce tun juma'a alwacan na zo ne ina gari to zan tafi insha Allah ina so zan je in fara karatu ne ban matsala sai ka zo ka shikenan zai zama tuba da kai da malam in ka tsinka shi in dai shi bai ganka ba kare ka labewa saboda ya zama sirikin ka shedan ya hana ka bur to shi yasa lokacin da kake da dama ko wallahi ka dama ta la'alla daman nan ita ce taka ta ƙarshe an baka ne kana farawa kuma man salaka tsariƙan yalta musu fi ilmin sa halallahu lahu bi tsariƙan ilal janna amma in dai kace zaka dinga taswifi to ba za ka yi komai ba wa idza asbahta fala tantazir al masa yace idan ka wayi gari to kada ka jira marece game da niyyar aiki na alkhairi da kai kana so zaka karanta izbu goma na alqur'ani ce to bar sai da maraice zan ɗauko in izo goma nan me kake da safe kawai kana kwance akan gada kayi karal ba abin da kake kar ka je sai da maraice la'alla wannan kasalar da kake ji dama ƙarshen lokacin ka ne sai maraice biya kawai ka ji ka a kabari bayan da kai ya kuma ba za ka ce ba ai kayan ne za ka karanta qur'ani a dawo ka kai karanta izu goma ka a maida ka ba wanda zai maka wannan alfarma din alfarmar da aka maka ta shekara goma da ka samu a baya shekara ashirin talatin arba'in hamsin sun isa an yi ta ɗaga maka kafa yanzu kuma lokaci ya sai dai ka yi haƙuri kuma wa khudh min sihhatika li maradika abdullahi dan umar yace wa khudh a'malan salihah wato ka riki ayyuka na gargaru min sihhatika a lokacin da kake cikin lafiya li maradika saboda ka ci moriyarsu a lokacin da ka fada rashin lafiya idan mutum yana da lafiya yake wani aiki na gari to in ya kamu da rashin lafiya Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa mala'ikai ku ci gaba da rubuta mishi lada aikin da yake yi mutum ne wanda ya saba yin azumi ya saba yin azumin alhamis da litinin yanzu sai rashin lafiya ta kama shi da aka kai shi likita aka ce to wannan ko azumin farilla ya zo na ramadana in dai bai gama tartema ba ba zai yi azumi ba a yi haƙuri hal ya gama shikenan aka ba shi wata ɗaya ya dinga yin ya dinga yin tartema to zuwa na wata ɗayan da zai baya azumin alhamis da litinin ko din alhamis da litinin Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa mala'ikai ku rubuta mishi ladan ya azumi idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan aikin da kake yi na alheri za a ci gaba da rubuta maka shi to Abdullahi dan Umar yace ka riki ayyuka na gargaru a lokacin da kake cikin ƙoshin lafiya saboda ka ci more su lokacin da ka kamu da rashin lafiya dan mutum ba shi da lafiya yana kwance to aikin da ya saba yi na alheri a lokacin da yana da lafiya zai ci gaba da samun shi ka saba izu goma goma kullum din safiya to in sai rashin lafiya ta kama ka a kwance kake ba za ka iya bai to za a yi ta rubuta maka in wata guda kai a kwance za a rubuta maka ladan tamkar kayi sauka biyar ka saba yin azumi ne haka nan hakanan lokacin da bawa ya yi bulaguro kaga bulaguro na daga cikin wato abubuwa masu wahala in ka saba yin karatun alkur'ani a lokacin da kana zaune a gida da kai bulaguro to za Allah ta'ala zai ce a ci gaba da rubuta maka wannan aikin kana alheri wa min hayatika limautika sannan kuma ka riƙe ayyuka na gargaro a lokacin da kake da rai limautika saboda ka ci more su idan ka faɗi karasu saboda bawan Allah musulmi ayyuka na alkhairai da yake aikatawa radda aka ce ya faɗi ya rasu lannan zai fara ganin tasirinsu lannan zai fara cin moriyarsu to ka dinga yin ayyuka na alkhairi a lokacin da kake da rai saboda radda aka ce wa ramat kiyamatuka shikenan hu babu labari yanzu abin da ka aikata din da na baya kawai shine za ka gani yanzu ba wani sabo yanzu wannan hadisi shi ma Imam Bukhari ya rawaito shi abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk